الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة ‘yan wa musulmi muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kuwa mai komi wanda ya kaddar haɗuwanmu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magariba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna uku ga watan jimadal ula wata na biyar kenan na musulunci hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina tana 1444 wanda ya daidai da 27 ga watan 11 watan nuwamba na shekara 2022 miladiya kamar dai alhamdulillah da aka saba ci gaba da karatunmu na fiƙihun mazhabar imam malik muna cikin wannan littafi mai albarka littafin risalata abi zaidin qirawani kuma muna cikin babi har yanzu na farko babi da yake bayani akan tauhidi aqida tsantsan ta Allah subhanahu wata'ala muna cikin babin da yake bayani akan matan tuqubihi alsina mana abinda ake so harshe yayi furuci da shi wata taqiduhul qulub mana wata taqiduhul af'ida zukata su kudurta min wajibin umurin diyanat na daga al'amura na daga abubuwan da suke wajibi a cikin al'amuran addini na namu na musulunci ma'ana yadda cikin abubuwan da ake so ba wa musulmi ya tsaya ya rike wannan aƙida ya yi imani da shi idan haƙiƙa ya ƙare ta Allah to haƙiƙa al'amura ibada sai tafi daidai babbar matsala mutane suna ganin tauhidi tauhidi yana da muhimmanci shine awwal yanzu ko mutum musulunta zai ka kalmar da ake fara lakanta masa ita ce kalmar tauhidi kalmar la ilaha illallah muhammadar rasulullah mana ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma na shaida annabi muhammad manzon Allah ne to sauran ibadodi suka zo suka sallah azumi da zakka kuma mu diba saboda muhimmancin abin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta aika da jakadu zuwa kasashe domin su karanta da al'umma addinin musulunci duk farkon musulunci kuma amma mi da zai aika Mu'az Jabal zuwa Yaman me yace mishi falyakun awwal ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah yace ka sani a farkon abin da zaka fara kiran su duk aje komi ma'ana shahadatu an la ilaha illallah kade ta Allah ma'ana Allah ya zamna a zuciyarsu tauhidi ya zamna cewa hakika tsantsatar Allah za a bauta ma ba za a hada shi da koyi ba kuma sa'annan bautan nan kayi rantsuwa ne ka ce zaka yi ta sai yanda manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama farin jakada da malam Bauchi yake cewa sai yanda ya karantar domin shi aka aiko to ni ba zan yi ta kowa ba sai yanda ya karantar yake shine ma'anar ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah to idan ibada ya kasance ta kumshi tantakariyar tauhidi to duk ibada da kai duk aiki da kai karbabbe ne abun Allah subhanahu wataala Allah zai baka lada zaka samu lada a to amma matsalar matukar tauhidi bai zamna ba wallahi duk ibada da mutum zai a ba'in masura aikin banza ne duk ibada da kai in dai babu tauhidi kada ta Allah subhanahu wataala a ciki to ya tashi a ba'in masura duk yawan ibada sallah ne azumi ne zakka ne sadaka ne duk abin da zaka yi in dai tauhidi bai zauna ba a ba'in masura kuma wannan Allah ne subhanahu wataala ke faɗa وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا آية القرآن kaga inda wani ne faɗa suka ce a wannan sarrai ne Allah ya ce za mu kaddamar da duk aikin da aka je da shi ɗan adam kai kana tamaka anan ai ina sallah ai ina azumi ai ina zakka ai ina kaza amma aikin babu ikhlasi ma'ana babu tauhidi babu kaɗaita Allah a cikinsa sa ma'ana ba a kaɗe ta Allah tan tagarya ta kaɗe ta Allah cikinsa ba kuma aikin ba a yi shi ba ta karantarwar manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce za mu ɗaga mu ce ɗan adam yanzu kaiwa ne da wannan ne dama kake mana kake ɗaga hanci kana ganin kamar kayi wani abin girki Allah ta waqadimna ila ma amilu za mu gabatar musu a ɗaga ce wannan ita ce sallar taka ita ce azumin naka ita ce zakar Allah ce ba a so ba a masura sai a watsa shi ashe kashe da kasar mai shika tana ɗaukar tsaba hatsi in ta buga ta ɗaga saboda haka wacce iska ta tafi da wacce to haka Allah ta haba an manfura shi sun ya wallahi duk abin da zaku in dai da awato ta ahlus sunna farko abin da suke rakkazawa akai shine tauhidi dan adam ya fahimci tauhidi dan adam ya tsaya akan tauhidi dan duk in ibada da kai in babu tauhidi aikin banza ce ko mun kyanta saboda haka mu yi kokari mu tare to kun ga a nan wannan littafi namu da mazhabar imam maliki littafi mu na muke littafin da muke karar koyon ibada addini shari'a da sauransu duka mu ce malikiya ne to wannan littafin shine dai na malikiya uwar malikiya daga ka ga mata qawaidi ahadari iziya qawaidi ahadari ishmawi iziya to sai risala daga ita kuma sai sama sai mudawwana sai sai muktasar daga muktasar kuma sai su mudawwala su ne dai takamar duk wani dan mazhabin malikiya to kuma su ne muke karanta to amma ka diba kaf malan kafin ya fara ba har yanzu ba mu shiga ba tukun babin tsarki bar da mu je sallah a gaba tukun za mu je su tukun ɗaya bayan ɗaya duk sai mu bona kunta wannan sallar azumi sallar kaza sallar layya sallar sallar juma'a tukun kuma haka mu je duk babin gado waye da sauransu amma kaga farkon babu shine babi na farko sai fara babi akan tauhidi wannan babi guda daya na tauhidin nan yana nan akai sai da aka yi wani aka ta risala guda littafi ne guda kuto kam wannan akan babin nan bayani akan sarshen littafi ne guda kuto jami'ar madina ta yi aka fitar akan wannan tauhidi kawai tauhidin da yake karkashin a cikin wannan babi mu wani muna karanta shi ne sama-sama duk je gurgurin da ɗalibai za a fahimta mu wannan amma aka bi diddige sai ga tauhidi da yake karkashin wannan babi kenan saboda haka me yake nuna mana muhimmancin tauhidi yan uwa ibada kawai ba haka na karazi ba ne ba ba in na ga dama ne ba a'a ba yanda muka gada ne iyaye da kakanni ba ba yanda ake a garin ba ne ba a'a yaya Allah ya kara ya ce yaya manzo ya nuna ya Allah ya karanta ya faɗa ya manzo ya karantar da mu Allah ke bike mu to muna cikin wannan babi dai har yanzu babi da yake bayani akan matan tuku bihi alsinatu wa ta'taqidu kullu afidatu min wajib al-umur diyanat mun tsaya akan gaba wa yakhruju minha bi shafa'ati nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam man shafa'a lahu min ahli al-kaba'ir min ummati yana daga cikin aƙida ta ahalar sunna wal jama'a saboda haka akwai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya manzo sallallahu alaihi wasallama zai cece su daga cikin maceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waɗancin waɗanda suke aikata kaba'ira amma da sharaɗin da sharaɗin kaba'irar ce kaɗai suka aikata amma babu shirka ma'ana matukar mun karanta a baya aqida yana daga cikin aqida ahlus sunna wal jamaa dan mutun yana aikata sako ba a ce mishi dan wuta ko kafiri idan ka faɗa ma ɗan uwanka kafiri da irin waɗannan laifin to mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa kalmar ta kafiri za ta je ta dawo in ta je ta samu in gurin zama lalle kafirin ne sai ta zauna in ba ta samu ba kuma ita ba ta haɗuwa ba za ta dawo kanka saboda haka yana daga cikin aƙida ahlus sunna wal jama'a ba a cewa mutum mai tsaban Allah kafin ko ba a ce mishi dan wuta me aqidar shine yana nan akan mashi'ar Allah subhanahu wataala ma'ana ne yadda Allah ya ga dama zai yi da shi shine mashi'ar Allah idan Allah ya ga dama sai ce bawa nawa ne eh kana shan giya kana zina kana sata kana karya kana kaza kana kaza kana kaza kaga duk waɗannan laifuka ne kaba'irai manya-manyan kaba'irai masu hallakarwa amma duk da haka baka cewa mutum da wuta sai dai wani fasiki ne mai sabon Allah fasiki ne mazinaci fasiki ne barawo fasiki ne makaryaci fasiki ne kaza ina ba ta banta wannan shukumci kuma me yake haƙƙi akan ka mishi nasiha wani yanzu kamar ka kana so a ce baban wani kaza ne shi wanda kuma yi zaka cewa Allah gobe kiyama me zaka yi kaza ina fata manta amma dai mai laifi ne mai sako ne amma ba dan wuta ba ban zaka jami'a dan wuta ba zaka jami'a kafin ba wannan iya ce ali amma akwai aqida mu'tazilawa da khawarij su suna ce musu yan wuta to wannan ta saba aqida ahlus sunna wal jama'a kenan ana barin bawa ga mashi'ar Allah idan ya je wa Allah sai Allah subhanahu wataala ya kama shi to ka sha giya kai zina kai kaza to hukuncin ka wuta mi Allah ya masa adalci saboda mi ya turo manzo ya faɗa masa giya ba ta da kyau zina ba ta da kyau sata ba ta kyau kaza bai sai aikata kuma ya ce tar da hukuncin ɗaiɗin da Allah ya masa kaga adalcin Allah subhanahu ta'ala Allah ya masa adalci idan kuma yayi wa Allah subhanahu ta'ala wani aiki kyakkyawa a ƙarshe Allah sai ce ya yafe masa saboda dalilin wannan aiki da sai Allah ce ya yafe masa mi Allah ya masa rahama wannan kai kuma kana da ta cewa a nan shi ne aka ma laifi sai ce ya yafi ya gafarta kuma me naka kaga mun fallaci da rahama to dan adam ka bar shi ba mamaki yayi wani abun da Allah subhanahu wataala zai iya yafe masa misali irin waɗannan misalai sun babu samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin wata baiwar Allah karuwa saboda haka kishirwa ya kama ta ta ji kishi ta shiga rijiya ta sha ruwa saboda haka bayan ta sha ruwa ta fito kawai ta tarta kare shi kuma a bakin ta hudo ta tarto tare yana lasar damshi ce wannan shi ma abin da ya sami na kishirwa ya same shi saboda haka ya ta koma ta ciko hukunta mana takalminta da ruwa ta zo ta zuba mishi ya sha dalilin wannan saboda ta ceci rai ta ceci danyar su wannan anta saboda haka sai Allah ce ya gafarta mata kaga ne ta mishi laifi amma Allah subhanahu wataala da rahamarsa dalilin ta ceci wani rai ta nuna tausayi wanda kuma Allah subhanahu wataala yana san ba haka wannan tausayi da ta nuna sai Allah ya yafe mata kaga rahamar shi ba dan wannan ta ba to saboda haka kenan kaga rahamar ubangiji ne Allah subhanahu wataala zai gafara ita kuma wata ba karo bace ba amma ita kuma Allah ya kai ta huta ya fushi da ita saboda ita kuma kyanwa ta sa a daki ta dau kulli ita ba ta barta wata je ta ci kwarin Allah ba ta je ta nemi abinci da kanta ba ta rike ta ita kuma ba ta bata ba har ta mutu dalilin haka sai Allah ya fushi da ita ya kai ta huta ina ba ta ana fahimta kenan kun ga wannan shi sun ya al'amuran ubangiji ba wa matukar ba shirka ba ne ba to ana jingina shi gamshi a Allah ba kwanka ba ka da dagwari ka ci dan wuta ne kai ai wani Allah ba zai yafe masa ba a kayi ma Allah shi shi ka ma Allah shi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin wani bawan Allah mai kudi shi kuma yana ba mutane bashi da ramce amma idan lokacin karɓar bashin yayi in ya rashi zai je sai ce to duk wanda ka je in baya da shi ka tausaya masa ka yafe masa ma ko Allah zai yafe mana muna da namu laifi haka inda in ji aka karba in aka je aka jakatar da wanda baya da shi sai a yafe masa ce ni ma ko Allah ya yafe mu karshe kwami dalilin haka sai Allah ce ya yafe masa ya je gidan aljanna kadiba wannan tausayi ma'ana mi Allah subhanahu wataala yana son halitta shi yana son bayansa da yesu na kaka gani haka nan ya kyale ana kaza inna ana kaza a a ibi a hankali yana son bayansa yadda Allah yake son mu inda mu haka muke son sa rabin son muke duk da ayin aljanna ne san da yake mana ya na saboda haka yana son bayansa kada ka kashe masa kada ka hallaka masa kada ya kaza in kaga Allah ya kyale ka abu istidraji ne yake maka kana taba bayan Allah ya kyale ka jira lokacin da Allah zai jiwa akan ka kenan mi aqida ta ahlus sunna wal jamaa saban Allah ba a cewa mutum dan wuta ko kafir yana kan mashi'ar Allah in yi ba'ana sai mu ce wani fasiki ne kawai me ya fasikance shi zane yake wani fasiki ne me ya fasikance barawo ne wani fasiki ne me ya fasikance makaryaci ne mai yaudari ne kuma ana wannan haƙƙi ne a gare mu mushi nasiha amma mutumin da yake shirka yake zuwa gidan boka gidan ɗan duba gidan ɗan cin kare tana zuwa gidan waɗannan 'yan sihiri to wannan kada'an idan ya mutu wannan ko ka faɗa faɗi da baƙi a hatuwa ɗan wuta ne kafiri ne shi kuma Allah ne ya faɗa duk wanda ya mutu yana shirka kuma Allah ba zai yafe masa ba haka Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk wanda ya mutu yana shirka to dan wuta ne wannan in ka faɗa baka yi laifi ba shirka daban saban Allah daban ina fata an fahimta duk mutumin da yayi yana buri ko yana tsafi ko yana sihiri ko yana duba ko yana waɗannan abuwa ya mutu akan wannan aqida to dan wuta ne insha Allah wannan ka faɗa ba ba amma dan mutum ya mutu yana shan giya kace mishi dan wuta to kuma fa kama Allah zai kenan mu gane bangaren aqida shine daga cikin aqidodin da ake karantar da mu kenan a matsayin mu na musulmai mu tsaya ba komai ne ba zan mu tafi baki mu da akwai wanda za su kasin ma Allah laifin sun zai da waɗannan laifuka amma ne suna suna da tarin aiki da imani ga imani amma kuma sun yi wa Allah saban Allah suna ƙarya ko suna shan giya ko suna zina ko suna kaza amma kuma ga imani kuma ga aiki to shi ne kaga ana aƙida da matsaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai iya sa za a musu zai kai su wuta akan wannan laifuka da suka yi kuma ƙarshe ne sai a sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ceto su da rahamar Allah subhanahu wataala kenan duk wani aƙida tana nan mu rike ta haka kan mu yi azzabiya to yanzu inda zamu tashi sai ce wa annallaha subhanahu qad khalaqal jannata aw fa'addaha darul khulud li awliyaihi wa akramahum fiha bin nazari ila wajhihil karim yana daga cikin aqida a matsayinka na musulmi a matsayinka na musulma mumini mumina mai imani ka rike wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa ita ce aqida da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai akai cewa Allah subhanahu wataala ya halci gidan aljanna aljannan nan da gaske ne kada ka yarda wani tunani ko wani karatu ko wani sabon ilimi ya zo da maka wannan abu jinnom burema ya za a yi ka gaskata abin da baka gani ba ita a komi ai gashi na ce kaza gashi akwai shi kaza gashi aljanna ka ganta ci a'a ka shafa ta a'a ka ji ƙanshin ta a'a to ya za a ka yarda da abin da baka ji ba ban ganshi ba da sauransu ka irin wannan da yawa matasa ana a hudda maka sa maka wannan tunanin eh fa burema to ai ba dukkan ba kowane abu ne ba da baka ji ba ba gashi ba kuma ka tabbata kuma ka ce babu shi akwai abubuwan da baka ji ba ka saka taba shi ba ba ka saka ji shi ba ka shafa shi ba amma kuma ka yarda akwai shi to saboda haka da zarar ka kaucewa ka'ida doka ta addinin musulunci ka kaucewa karantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to Allah ce ba ma za ba ma za ba da haƙo illa dalal to bata zakai tsaya a kan karantar faman asdaku min Allahi kila babu wanda ya fi Allah gaskiyar magana wannan abu ne min indin Allah subhanahu wata'ala akwai abin da ya fi karfin ka kwakwalwa ka ba ta iya doka kawai iya na kai dai ka yi imani da kawai shikira da ke bukata gare ka amma in ba haka ba in ka ce komi wai kai sai ka ga prep concrete abu ka taba ko ka ji shi to kana gab da hallaka don akwai da abin da ya fi karfinka wani abin tunanin aka baka tunanin kawai sai dai ka masalta wani abin lissafin ya fi karfinka yanzu ka diba saman bakwai da kasan bakwai ga baki da ran tashin kyamma Allah subhanahu wataala zai zo da su kamar yadda ka san cibirin cibirin dawarka na karago saman a hannunsa na dama saman bakwai ga baki daya a hannun Allah na dama kuma yadda ka san kamar ka dauki kiyashi kasan bakwai haka a hannunsa na hagu to ya saka isawar wannan abu tunanin ya fi karfinka kadiba mun kamu wancan satin misalin Allah subhanahu wataala da ya tashi buga mana misalin dukiyar karuna saboda tafi karfin kwakwalwa ku tafi karfin calculators din ku dukkan buga mata in ka buga mata wani lissafin sai dai ta je ta je ta juya ta babu zero dukiyar tafi karfin misaltuwa a faɗa maka ita kuma a duniya ne aka yi ta mutum ne gashi sai Allah subhanahu wataala da dan ya kwatanta maka yawanta ka san abin tafi karfin lissafinka sai aka ce to ba dukiyar ce za a faɗa maka ba a'a makullan dukiyar sai Allah ya buga mana misali da makullan dukiyar zaka iya gada kai daga nan zaka san kawai bari lissafin na kawai tsaya haka sai Allah ya buga mana da misalin dukiyar tashi sai ya ce ba dukiyar za a faɗa maka ba makullan dukiya sai Allah ce ma inna mafatihahu latanu bi usbatin ulil quwwa sai ya ce makullan da ake bude taskokin dukiyar shi sun fi karfin kato kato kato mashi kari ba irin kati namu nan ba irin wancan kati na kusan burbushin adawa da samudawa kato saba'in suna gagara dokan makulla makulli wanda ka kada saura wanda kile kuma kilan ba irin nauka ga mu namu na karfe da ake ko to su kuma a wancan lokacin na kirgi ne ba fata ce ake nema kirgi a yi makulla amma kuma sun gagar kato saba'in to lissafa makullin da zai riga zai gagar kato doka kuma katon ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya har saba'in a wata ruwa malamai suka ce kato arba'in to mu ɗauki ba ko arba'in mu ɗauki na kasa ma ko arba'in kai ko kai yanzu da aka ce maka makullin da ka gagara da doka makullai ne kawai ka san dukiyar ba karama ba ce ba to saboda haka ɗan adam ka tsaya wa ya ƙifa inda amurhi wani hayi kawai kana son zaman lafiyarka kana son samun tsira to wallahi ka tsaya inda aka murce ka da inda aka hane ka amma zama ka yi ta lissafi kwakwalwa wake dan zamani ka yi ilimi waye kaza na ka karanci kaza ka lima zu filo ta kaza ka bilbiyo zo ta duk shirme ne ita kanta filon gabaki da in aka shi aka dawo gabaki da a karkashin filo in musulunci ce falsafar musulunci ce su ibnu khaldun to amma kawai da yake duniya ce ta tafi yanzu dai duniya ta ta masu kaza suke shan kayansu to Allah ta nike to saboda haka ka tsaya a kai kadda a kawo a maka wasa rashin karatu ne ke sa zai wani ya zo maka wasa labari da sauro ce to ya zaka yarda abin da ba gani ba a a ka yarda akwai shi yana daga cikin abin a matsayinka na musulmi in haka kauce ma wannan aqida to ka kauce hanya shine ka sani Allah ya halici aljanna kuma aljanna tana nan ba wai a gaba za a gina ta ba tini tana nan a kere ba adda hadalul khuludi li awliyaihi amma ka sani ba Allah ya yi tattalin ta an shirya ta komi duk abin da kake tsammani a duniya ka je grand hotel ta duniya gaba ki wadda ta kowace tsada kaga abin mamaki wanda in ma karshen da ma a ce ko robo ne ma zai ka maka abinci kana daga ɗaki kawai ka yi gingin kana composer kaza ka ce kaza kake so a nan take a kawo maka a kawo maka a buɗe a kudda ai kaza ma in ma wanka kake so a yi maka waye da sauransu duk abin da kake tsammani a aljanna akwai shi kuma akwai abin da babu shi a nan duniya don manzo Allah ce fiha ma la ainu ra'at wala uzni sami'at wala khatara ala qalbil bashar manzo Allah ne yayin bayani nan yace a cikin aljanna kai mun fada muku fiha ma la ainu ra'at akwai abin da ido dukka zaga duniyarka wallahi babu shi a duniya idan duniya ba taba ganin abin ba kawai sai ka ji aljanna Allah kai wala uzun sami'at duk labari da jita-jita da jita-jita an kirkiro kaza duk yadda duniya za ta kai a yi ta kere-kere a yi ta ci gaba a yi ta kaza a yi ta kaza muna ta mamaki a ce an yi mota mai tafiya da kanta an yi mota mai mara mutuki an yi mota mai tafiya da lantarki da batir an yi mota mai kaza ko ba gaba ta ana gan a mamaki to duk labarin nan ya ce a aljanna akwai abin da labari ihun ne bai taɓa shin labarin abin ba wala khatara ala qalbi bashar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai tunani dan adam haka nan kawai in ya zauna in yana ta tunani musamman ya ci ya koshi ga iska tana buga shi sai ta tunanin abubuwa ya ta sawar abubuwa tuttu duk ranar duniya har ta kare a gama tunani akwai abin da ba yana nan a aljanna suna nan aljanna ba ɗaya ba amma dan adam bai isa yi tunanin abin ba sun fi karfin abu ma'ana ni ana so a nuna maka ni'ima je in kawai in dai kana neman ni'ima nemi gidan aljanna kana neman jin daɗi na har abada to nemi gidan aljanna in ba aljanna ka samu wallahi komai abin da ka samu banza ne in kai ne shugaban amurka ana ta buga maka jina ka aikin banza yanzu nawa suke a raye ina su trump gashi na kai haukan koma yake an gama amma in ita aljanna aljannan Allah baka ita to ita ta haraba da ba zancen fita ashe ajiye al'amuran duniya nemi lahira kuma duniya ne sai ka barta shi ne abin da musu Allah ke kwaɗaitar da mu mu dage mu neman aljanna shi ne cikin fa'adda hadarul khuludi li awliya'i Allah ya tattali wannan aljanna gida ne na dawwama ga masoyansa ga masoyansa su waye masoyan Allah mu komo cikin hadisi 40 hadisi mana nan wanzu Allah ya mana bayani hadisul qudsi ne wa ma taqarraba ilayya abdi eh bi shay'in ahabba ilayhi mimma aftaratuhu alayhi ba yadda za a yi bawa na ya samu kusanci na ka samu shiga gurin Allah subhanahu wataala kamar ka dinga aikata abin da Allah ya faralanta maka a sauƙaƙe kai in ba Allah ba ka diba Allah ne subhanahu wataala ya ce ka nemi aljanna amma sai faɗa maka hanyar da zaka nemi aljanna zan maka kaza Allah subhanahu wata'ala ya faɗa maka yace zan maka tambaya a cikin kabari amma kuma sai baka leakage aka baka fit a nan duniya aka ce tambayar da za a maka kaza ne kaza ne tsaya ka kiyaye su ka bi ba kanna da soyayya ba za a yi mana tambaya kuma aka faɗa mana tambaya ai da kamata yace zan muku tambaya a kyale kamar yanzu ba mushina ba haka kuke ba ku shirya za a muku sai a yi kuma a ɓoye ba ha a lullike ko ba haka ba idan ka bane fito to Allah subhanahu wataala sai ce zai mana tambaya kuma sai ba mu fitin a nan duniya ku yi wa kauna kuma yace yayi aljanna sai yace kuma sai ba faɗa mana abubuwan da zamu yi mu samu gidan aljanna gashi yanzu mu karanto wani hadisi yace babu kamar ka dinga aikata abin da Allah ya farlanta maka kuma a kullum kana ƙara san Allah kana ƙara kusantar Allah kana ƙara aikin alheri kana ƙara kusantar Allah kana ƙara kusanta har sai ka je dab da Allah yanzu lokacin da ka je dab da Allah mana yanzu ka zama masoyin Allah sai Allah ya saka cikin masoyin shi wani kan hakika masoyin Allah ne saboda ni baya yin abin da Allah baya so yana yin abin da Allah yake so wacce ba ta yin abin da Allah ba duk abin da aka ce Allah ya hana ta hannu duk abin da aka ce Allah ya hana ya hannu duk abin da aka ce manzon Allah ya ce to zai kokari ya kwakwatanta to wannan matsayin shi yake kai mutum dab sai zama masoyin Allah daga lokacin da mutum Allah ya sanya shi cikin layin masoyansa to shine sai Allah ce mana adali waliyan faqad azantuhu bil harj daga lokacin da Allah ya saka cikin list din masoyansa kuma list din ba wai zabe ne ake ba ko canki canki ne ba ake ko irin na irin da dan adam ne na sarfai ba shi bane ba kowa abu da take ga hanyar ka yi ta yi ka yi ta yi ka yi ta ƙoƙarin sallah azumi zaka nafila ka nisanci saɓon Allah to har kai ka samu kusancin Allah ki samu kusancin Allah daga lokacin da kika je kusancin Allah ka samu kusancin Allah in Allah sa ka cin wasu ya ce to yanzu sai wani yanzu ya ce da kai yake adawa to sai Allah ce to ba da kai yake ba yanzu da ni yake man adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda yace zai yayya da masoyina to yanzu yace na fito na fito da ni Allah sai sun yi a wani lokaci sai ga ana ta bugawa a kan kujerarka a ji abin ne wancan a yi ka zanna a yi ka zanna ka ji turum an fice wani yana so sai ya ga bayanka amma ina ya buga yana ta kana wa yamkuru na wa yamkuru la wallahi kare maki yana buga yana makirtawa ko buga ba sani ba wani yana naka ta kuma baki a kanka wannan nan sai an gama abu ya huce wata sai aka dinga da labarin to bai baki ji ba wani kaza kaza ni na sani sai dai Allah ya maka faɗa wallahi mu rike Allah sai abin ya fice ma kura ta fice ma an gama to ban zaka samu labari ai wani ya ce wai akan kai ke to ko ni ni na sani ba tuni Allah ya shiga maka tuni Allah ya shige miki saboda duk wanda yace zai adawa da kai a lokacin da Allah yake domin Allah ne a hadisi kudusi yace kuntu sam'uhu allazi yasma'u fihi wa basaruhu allazi yubsiru fihi wa yaduhu allati yabdushu biha Allah ta zanzame masa idan shi da yake gani in zame masa kunnan da yake ji in zame mishi bakinsa in zame masa hannayensa duk zagamta yana takatsantsan haramu yana takatsantsan a kanta bakinsa yana takatsantsan kai faɗi ƙarya idansa yana takatsantsan kai kallon haramu ƙafashi tana takatsantsan ba zai je gurin da bayi da kyau ba ta wani ya zama musulun allah ya shiga cikin layi allah ka samu na ciki to saboda haka to allah ya tanadi wannan aljanna domin irin waɗannan bayi allah ka samu na ciki kuma allah ka ba mu ikon bin karfin zukatanmu da mun fi karfin zuciya zai taika wa aka rama mun fi habin nazari wai kuma ku diba bayan an shiga aljannar ka diba daɗin da yake cikin aljanna ba in muka fara zana ta yanzu alhamdulillah kamar darasa ba mu gama rabi ba ko ma cikin suratul haqa ma mi Allah subhanahu wataala ya har busanta mana aljanna yace qudufuha daniya kulu washrabu hani'an bima aslamtum fil ayyamil khaliha Allah ta duk wani kayan sunkiya kayan marmari na aljanna duk iya tunaninka duk wani kayan marmari da ake ci akwai shi a gidan aljanna kuma mi ba irin na duniya ne ba da zai yi tsawo can sai ka ce wani dauko mun dutse in kwaso kana ta wahalar kwaso ba babu daniya Allah ta kusa da kai suke in azamna kake azamnan zaka tsugo in a kwance kake a kwantan zaka tsinko duk yadda kake baka son ta motsawa to haka zaka samu abu kuma danye tatacce lafiya ba wanda ya fado ba ko ya kwante ba kuma wanda ya bai na ba mai tsamu tsamu ba a dana kuma Allah ta kyauta ce kulu wa shrabu hani'an bima aslaftu fi ayyamil khaliya bar wannan dawo cikin suratul gashiya Allah subhanahu wataala ce fiha sururun marfu'a wa akwabun mawdu'a wa namariqu masfufa wa zarabiyu mabsusa duka wannan siffar aljanna ne yadda kasan dan adam zai tsara duniya in yayi daki wato washan mursalan ko kantin mursalan can ai wani dining table wurin table a manje a ajje kaza ayi kaza daki ga wani gado mai dubai kaza ga hudu fulo duka ji an duka kokarin aljanna ne to duka waɗannan wannan ni'imar da take ciki wai kuma sai Allah subhanahu wata'ala ce wa har yanzu ni'imar ba ta ishe goyen aljanna me kuma Allah ya so musu shine ce wa akramahum fiha bin nazar ila wajhil karim bayan ana cikin aljanna yanzu kuma Allah zai kara ma ɗan aljanna wani karamci wani karamci shine zai fito fili karara tan tagarya ba tare da shamaki ba ƙararansa zallansa zatinsa Allah zai fito kiriri kowa da idansa ya gansa ya'yan aljanna kaɗai Allah ka samu ga aljanna Allah ka samu ga ubangiji to ƴan aljanna kaɗai Allah zai ma wannan ƴan wuta kuma ba za su gaji ba shi ne a ira Allah ke faɗa mana wujuhun yau mai zin na jira ila rabbiha nazira Allah samu na ciki wahiyallati ahbada minha adama nabiyahu wa khalifatuhu ila ardihi bima sabaka fi sabqi ilmi wannan aljanna da ake bayani fa ba wa kuma wata aljanna ce da aka gina ba a'a aljanna can da ake bamu labarin annabi adam wanda aka halci annabi adam a cikin ta ya rayu a cikin ta da shi da matar shi hawa'u har iblis la'anan nan Allah ya zo ya sanya yi makirkinsa da kaidinsa da dai Allah abin da ya kaddara ya yi sanadiyar hutowar duniya wahala da dai ana muna cikin aljanna ma ba zancen wani wani la'anan ne ta shi wani abu ya yi sanadiyar to wannan aljannar ita dai aljannar da aka yi gwagwaza da annabi adam da iblis ita ce dai Allah ke ba mu labarin ba wata ce ba wahiyar lati ahaba da min ha adamu na biyahu ita ce aljanna da aka fitar da annabi adam annabinsa wa khalifatuhu ila ardihi da kuma halifarsa madadinsa a bayan ƙasa bima sabaka fi sabika ilimi saboda abin da ya gabata na daga ilimin Allah subhanahu wataala dama haka Allah ya kaddara dole mi ba can zamu rayu ba zamu dawo ƙasa ce wajen rayuwa daga bayan zamu koma can to shine sai aka yi katari sabab shi shedan sai wannan shedan daga wa khalaqan nara nabi yana daga cikin kuma abin da ake so kai imani da shi cewa Allah kuma ya halicci wuta fa addaha dara khuludi liman kafara bihi sai Allah subhanahu wataala ya tattale ta gida ne na dawwama amma gawa ga wanda ya kafirce masa wa alhadafi ayatihi kuma yayi shishigi yayi kutse a cikin ayoyin Allah subhanahu wataala shi ya kunga ba sai kutse da a cikin ayoyin Allah ko yau suna da yawa shine misalin da muka buga mutum ya ce ya abinda baka gani baka ce kai imani shi aljanna ka gani ce ba gani ba wuta ka gani ba gani ba kuma a ce maka akwai ta cikin Allah ya za a kai imani kai rada abinda ba ba gani ba kun ga duk waɗannan masu shishigi ne masu kutse shi ne wa alhada fi ayatihi wa kutubihi da kuma waɗanda suke kutse a cikin littattafan Allah subhanahu wa ta'ala ko suka shishigi wa rusulihi haka nan da waɗanda suka ƙaryata manzannin Allah subhanahu wa ta'ala duk Allah ya tanadin wuta saboda su wa ja'alahum mahjubina an ru'yatihi kuma Allah subhanahu wataala ya sa musu shamaki su duk yanda ƴan aljanna za su ga Allah ƙararan nan to ƴan wuta ba za su ga Allah ba babu su ba ganin Allah babu ba su da wannan ni'ima wa anna Allah tabaaraka wa ta'ala yaji'u yaji'u yawmal qiyamati wal malaku saffan saffa kuma yana daga cikin aqida ka yarda kada wani ya dauke ka akai cewa a ranar tashin kiyama annallahu tabaraka wa ta'ala Allah mai girma da ɗaukaka zai zo ya ji uyomar kiyamaci zai zo a ranar tashin kiyama wal malaku saffan saffa mala'iku kuma za su zo safu safu yadda kasan sojoji suna fare ci Allah zai taho mala'iku su biyo bayan safu safu me za a yi li'aradin li'umami wa hisabiha domin a bijiro al'umma ga baki da ayyukanta ɗaya bayan ɗaya a lokacin amma kowa hisabi tun daga ranar da ka balaga mana shi da daga ranar da ka zama mukallafi shi sanya malamin adal ya ce awwal ma ya jibu alal mukallafi ta sahihu imani mana daga ran da ka fara mafarki a ran nan ne ka zama yanzu mutum ka zama mukallafi yanzu na wuya haukanka dukkan sabon Allah in ka aikata a rubuta maka dukkan aikin alheri ka aikata a rubuta maka amma a can baya duka ma'afuwan ne baka da rufi a alba a rubuta maka sai dai mi kamashin iyaye da suke kokari kun ga anan shi yasa kullum muke jan hankalin iyaye wallahi riba ce ba karama Allah hore maka yaya ka dage ka yi tsiye ka ga 'ya'yan nan suna ɗabbaka addinin Allah mana suna bin shari'a suna ibada tun suna ƙanana a koya musu ibada sallan nan azumin nan da waye da sauransu sadaka duk suna yi su a wannan lokacin ba su da wani littafi da ake rubuta musu kuma ba su da littafi da ake rubuta musu aikin alheri ba su da wani littafi da ake rubuta musu aikin shari saboda haka idan suka yi aikin alheri to saboda haka mashan dinnaka ne uwa da uba da suka yi tsaye akan daidaito yaran nan da aikin alheri yake ku dinka samun kamar shan ƴaƴan nan nawa kaga wata riba ta yi ka ce daga shekara bakwai lokacin haro fara sallah ana alheri yana sadaka da ɗan kuɗinsa da waye da sauransu ana ta zuba maka kana da ƴaƴa wajen ashirin ko talatin ko arba'in duk suna wani aikin alheri kaga anan ma ba karamin riba ba ce fi sabilillah kaga anan ma bature ya cuce mu da ya hana kai ƴaƴa da yawa ko tsanan ma fi sabilillah ka ci bonus yanzu don Allah da mi'a'a ashirin da mi'a'a arba'in ka haɗa shi da mi'a'a ɗaya biyu ko uku dukkan su je suna aikin alheri ka kai kafin nan mami daga bakwai zuwa mukaddara ma shekara sha biyar a yaro ke balaga ka ka samu interval ɗin ne kusan shekara yana ji bakwai ko a shekara bakwai yaro yana sadaka yana sallah yana azumi yana kaza duk waɗannan ba kuma wajen ƴaƴa ishar fa duk kamashin ku ne bonusin ku ce ɗan suka yi zunubin su ko ɗan sun yi laifin su ko ba da ma gudun zubawa amma aikin alheri ba a zuwa ɗan da shi shi wasu a ba iyaye domin ku kuka yi wani ƙoƙarin hidimar ka ka samu kamashi na biyu kuma ka koya masa ya saba yanzu lokacin da ya balaga to da mun kawai an shi ne ma direct ce sai ibada ba za ta bashi wahala ba yanzu da yawa a koɗannan suna so su musulunta ko a ƙasashen turai ga mutum ya musulunta a azumi sai ka je abin yana sai ka tausaya musu amma saboda imanin haka mutum zai dage wannan kuma suka ce yana son musulunta amma shi gaskiya azumin nan bai iya saboda bai wasa ba ba amma yaro karami saboda ya riga ya saba tun ana sa kaka cikin sallah ya riga ya saba ba ta bashi wahala to amma idan mutum bai saba sai ga tana bashi wahala to ka ganin nan ma kuma ka koya ma yaranka ibada ya zo daidai ibada kuma ibada ba ce mashi wahala sai tafi kuma kai kuma ka ci bonus kuma za a ka kuma ga ladan tarbiyya wani abubuwan na alheri suna da yawa amma kawai rudani kawai na shaidan da wani san duniya da wani tunani kawai na banza kai sai duk na samu na asarar waɗannan abubuwa kaga mutum yana ya fito gida ya bar 'ya'yan shi a kwance musamman wani muhammad samari ma wai tausaya musu nake kai ka fito da sanyi zai kai da samu ladan kuma ka bar ƴaƴanka wani irin tunani ne ko kuma mutum ya fito ya bar ƴaƴansa a kofar gida suna kokoyi lokacin sallah kai a lokacin da ya kamata ka tattaro su ka sa su gaba su su zo tare da ayi sallar da kai a koma bismillah muna sakaki wa ta wannan bangare wallahi hanyoyi ne na samun lada tewa a sauƙaƙe amma rashin sani karan goro ya kori bazawara rashin sani ka za ta kwana kan dame tana mashi kashi mana rashin karatu ya sanya kawo muna gan abubuwan gasu na wai mu kuna kamar yanci ne mu ba yara raki shi kuma hallaka ne muka hallaka su mu ba mu ci riba su ba kuma su ba su ci riba kansu ba to Allah ka ba mu ikon gyara to saboda haka a ranar tashin kiyama yana da cikin aqida Allah subhanahu wa ta'ala zai zo ran tashin kiyama mala'iku safu safu domin a bijiro dukkan ayyukan da mutum mutum aikata a yi hisabi daga lokacin da ka balaga zaka ji ɗayan bayan ɗaya yadda ka san ana a rasirma abin da ya wuce aka sa maka to haka zan gani ana nuna maka ayyukan da ka da aikata rana kaza da ka je ka ɓoye kaza ka shiga kwana da 'yar mutane ka yi kaza nan ka yi kaza duk rana kaza ka je ƙasar kaza kana ga ka baje kana cin duniya ka da tsinke gashi kawai daka a lokacin dan adam zai ce mali hazal kitabu la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa asawa an ba mutum littafin saka ikra kitabaka karanta da kanka kana karantawa da kanka ikra kitabaka ka babu nafsu kal yawma alayka hasiba kau sai ka gani tun daga ranar da ka balaga a ce rana kaza yar ta kaza da safe ka je guri kaza ka fita kaza kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza kai ta karantawa kai ta karanta kuma ba musu kai kasan kai ka san na sani in kira kitabaka karanta littafinka ka fa bi nafsika al-yawma alayka zai kawai da ka karanta ka isa kama kanka matsayin hisabi kaga ina ne ba kake da kai aka karanta to ka san ina ne fa ashabul yamini ko ma ashabul yamin ko ashabul mash'ama shine dan adam idan ya karanta sai ce mali hazal kitab wannan wani irin littafi ne la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa hasa bai bar babba ba bai bar karma dukkan komi ka cukam ya zo da shi Allah ce wa wajadu ma amilu hadira wala yuzlimu rabbuka ahada ka samu abin da ka aikata ne ka cukam gashi a gaban ka ubangiji bai zalunci yanzu ko Allah kadai zai huda aida ka roƙo rahama ta ubangiji kawai to saboda haka mu yi kokarin gyara wannan rana za ta zo ba a wai bace ba kada wani ya samu gudunar ce kai da Allah ka ci duniya ka daga duniya sai ka duna yau ce zaka je ka gani kai ba su da Allah li aradil umami domin ayi wa al'umma hisabuwa hisabinta wa uqubatiha da uqubatta wa sawabiha da lada duka a ran nan za a bace aikin alheri da kai zaka ji ana baka lada ai rana kaza ka taimaka an yi kaza rana kaza kin taimaka an yi kaza kin yi aikin alheri kaza ka yi aikin alheri kaza ka a kaza kaza ka yi kaza kin yi zumunci ka yi zumunci ka yi haƙuri kin haƙuri ka kibure duka za a ta bujiro maka ayyukanka na alheri faman ya amal miskala zartin hairan yara wa man ya amal miskala zaratin sharran yara mutum yana jin daɗi ayyuka da ka aikata ayyuka da ka aikata na alheri ana ta faɗa maka shi kina ta karantawa ta wace bai wa Allah bai ko zumunci ce wani mai zumunci ne mai kokari ne mai son dangi ne mai son dangi ce mai hakuri ce mai jimriya ce mai yafiya ce mai yafiya ne duka tana jin daɗi kuma haka in kun lala mutum yayi shi ma sai a nuna rana kaza kin sada ɗaya kin gidan ki bayyana kin tafi gidan yancin kare rana kaza kin sada ɗaya kin je kin kai waccan kin kai waccan ka koma na kin kaza duka ka kina ke kina gari ba sani mutu gashi za a baki kai ka haukatar da abokin aikin kasa aka mishi kurciya ya tafi ya yi kaza duk don ka hau kujera duk gashi rana kaza da kaza kuka je da wani kuka yi kaza duk gashi nan lihisabi hawa ukubata bayan haka watu da'ul mawazinu lil wazani a amalin ibad ba an ba kowa aiki ka karanta ka karanta ayyukanka na alheri kin karanta ayyukanki na alheri ka karanta ayyukan kuma na sharri kai ma ka karanta ido ya rena fata ayi charko charko a lokacin kuma sai Allah subhanahu wataala sai sanya a turo malaiku sai su zo da muwazin mana ma'auni sikeli yanzu na auna aiki musawwara wannan abin da zai faru ne ya an ma kare haka zai faru kowa kuma ba duniya ga baki daya tun daga na farko an na awwala kuma a shirku domin wata duniya ta sabuwa da Allah zai shimfiɗa a kawo duka in kana tsammani wai a in kana tsammani ko irin namu na waɗannan sun yi kaɗan to sai Allah ya tashi sai haɗa ma da na farko tun daga shekara dubunnai al'umma da ta tafi za a haɗa kuma ga sikeli a gaban kowa kuma a calculate za a yi shi ba wani abu ne ba zai ɗaukan lokaci ba saboda haka watu da'ul mawazinu liwazali a amalin ibadi ka rike dan uwa musulmi ki rike wannan haka take aqida ce ta ahlus sunna wal jamaa da manzo Allah ya karantar kuma gashi mazhaban mu ce ta Imam Malik take tabbatar mana bayan an tara kowa mutane da aljanu na farko da na ƙarshe da wanda muka yi zamani da muka zamani da ƙarshe da zasu dukka baki daya sai a kawo kuma sikeli ga shirin Allah sanya mala'iku su zo da sikeli aji faman faqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun to a lokacin duk wanda ayyukansa na alheri suka yi nauyi to fa ulaika humul muflihun waɗannan sune masu samu rabo Allah ka samu na ba dan halin ba dan ka cece mu ka samu fakar zukatan mu domin ba komai fin karfin zuciyar na shi ne ka danne ta ga abin da take so farta kike sai abin da Allah ke so shi sa Allah ja hankalin fa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa anil hawa wallahi sai mun danne zuciya ka ce kai ba za a maka ba kai wane kowa cito da kai miya sha aikin banza ne dukkan ake wannan inda ba a haƙuri mu ubangiji mun da baya yafiya wallahi duka mu da ba wanda zai tsira to Allah ya ce ni ma na yafe maka kuma kana son yafe maka kuma amma ka zo ka yafe ma baya na ba kai kace kullun kai an maka kullun kai kana tara kullun ka sai tara maki ya kace ina dalili ya bi ka ci gaba kai da harkar duniya kuma ga ubangiji ka shikenan ubangiji zai maka maganin abu mu koma mu kasance masu alheri masu zumunci masu kamnar juna masu yafiya mu rike ibadar Allah subhanahu wataala ita wannan zuciya in muka bi ta hallaka ce zane amma idan ka ce ba dole sai abin da Allah ya so da manzo to ka tsira shi ne Allah shi ne malai ce fa ulaika humul muflihuna wannan su ne ma samu rabu Allah ka samu na ciki wa yuqtuna safaihahum bi a'malihi yace to a lokacin waɗannan waɗanda ma'aunin su yayi nauyi wanda suka samu rabu to su kuma a lokacin za a ɗauko takarda ta kuma certificate ta ayyukansu wa tu'tuna safa'ihahum bi a'malihim na aikansu kowa za a dauko a bashi to ya za a gane bambanci kowa sai an bashi amma mi kamar biletar ce ai kuka biletar da darmiya da premium wanda ana ba su ko to a ina ake bambancewa daga wajen bayana ce kwan bende muwali ko a ce wajen ran ko ba haka ba to ita kuma ana lahira yadda ake ganewa fa man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira a wajen karba a wajen badawa ne ana ake bambancewa duk wanda kaga mala'ika ya damka masa takardarsa a hannunsa na dama Allah ci to wannan malam ci to fa sofa yuhasabu hisaban yasira to waɗannan su ne waɗannan za su samu hisabi mai sauki fa sofa yuhasabu hisaban yasira Allah samu a ciki wa man utiya kitabahu wara a zaharihi amma duk wanda kaga shi kuma littafin nasu an ɗauko biletan shi za a bashi ta amma ta bayan baya fa amma man utiya kitabahu wara a zaharihi fa'ula'ika ya silawuna sa'ira waɗannan su ne ‘yan wuta sa'ira Allah ka kare kuma kagacin Allah subhanahu wa ta'ala kafin sai ce waso fa yadda subura zai dinga kiran subura subura mana hallaka hallaka hallaka Allah kare to nan ana ake bambance amma kowa sai an bashi takardar wanda aka bashi a hannun dama to wannan kaga dole wanda ka kana mai ɗansu a hannun dama ‘yan pass ne ‘yan premier group ne iya ya kiri ne Allah samu na ciki ikirin aljanna ba ikirin lahira fa'ula ake su launa tsira to kun ji yadda bayani wani aƙida haka take mu yarda mu yi imani kawai ne zo ka maka wani tatsuniya ya maka labashi da sabo da ka kauce to ka sayin da ka shiga ta gaba wa anna sirada haqqun yajuzuhu al-ibadu bi qadari a amalihi yana daga cikin aƙida ya lokaci ya yi to shi kenan daman kan sara'adin nan tana da bayani da ya kamata daman buwar da allah kai sati mai zuwa sai a yi bayani akan satin da shi ma mataki-mataki ne ba to sai mu tashi akan gaba wa annas siraɗa haƙƙun yana da cikin aƙida da ake so ka sani siraɗi gaskiya ne yaya yake ya yake sai allah kai sati mai zuwa sai mu tashi akan bari mu sa alama da fata mu kanta daidai allah tara mu cikin ladan abin da mu kuskure allah ya fi mana bukatocin na alheri allah biya mana su Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata fa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank